الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولو كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه فقد رأيتم وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin alkhairi da albarka na asabar daren lahadi hudu da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin maka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da bakwai wanda ya dace da 21 da wata na biyu watan fabrairu miladiyar haihuwar annabi isa dinna na maryam idan tarihi ya inganta shekara ta 2026 miladiya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadana da muke gabatarwa a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a babban birnin jihar tawa a wannan ƙasa ta mu ta nijar da muna wannan shine darasi na hudu a cikin jerin darussan tafsirin alqur'anin makon wannan shekara a tafsirin wannan shekara wanda muna cikin surata suratul muhammad a jiya mun kwana aya ta bakwai a cikin wannan sura fadin Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladina amanu in tansurullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum yau za mu tashi aya ta takwas zuwa aya ta sha biyu in Allah ya kaddara kuna rukun Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ƙur'ani ya zamanto hujjatan lana la alaina Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna ara masu Allah yake cewa
والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wallazi na kafaru fata'asan lahum wa adalla a'malahum Allah ya ce wallazi na kafaru lalle wa'inda suka kafurce wa Allah subhanahu wa ta'ala suka yi musu akan allantakar Allah suka hada Allah da wani wajen bautarsa Allah ce fata'asan lahum kai cansu kalmar fata'asan lahum kalma ce ta wabbakarwa wanda al-Imam al-Qurtubi alaihi rahmatullahi ta'ala a tafsiri sake cewa fata'asan lahum malaman tafsiri tun kan tun kan tabi'ai sun yi maganganu kusan guda goma akai kalmar fata'asan lahum da hausa sai ka ce kaitonsu ka ce yesu da dama halakarsu al'imamul ƙurtabi yake cewa zancen farin na malamai da Allah ya ce fata'asan lahum ya ce shi ne bu'udan lahum sun yi nisa da Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne maganar ibn abbas da kuma ibn jurai zance na biyu fata'asan lahum da Allah ya ce fata'asan lahum ai bakin cikin su ka taye su damuwa da bakin ciki wannan shine mazancin al-Imam Musaddi alaihi rahmatullahi ta'ala Ibn Zaid yace fata'asal lahum ai shiqa'an lahum halaka ta tabbata ko ta tabbata gare su wanda al-Imam Tha'lab yake cewa fata'asal lahum halaka ta tabbata gare su wayannan maganganun malaman da sauran ire-iren wayannan maganganun gaba daya mara suka ce kamar Allah yana nufin halaka da musiba ta tabbata wa kafirai a gobe alkiyama Allah ya tsare mu sai Allah ce wa adalla a'malahum kuma Allah subhanahu wata'ala watan ya lalata duk abin da suka aiwatar duk wani abu suka aiwatar na alkhairi wanda yake Allah yana son wannan abun amma bisa dalilin kafirci da suka kafirce wa Allah suka yi musun Allah to Allah subhanahu wataala ya batar da ya bata aikin su bisa wannan ne da suka ce ashe idan muka fahimci wannan ayar bujilcewa Allah subhanahu wataala yana sanya Allah ya rushe aikin dan annabi Adam baki daya idan mutum ya kafircewa Allah subhanahu wataala koda yayi abun kwarai kafirci na sanya Allah ya lalata aiki to me ya lalata aikin Allah wa bayin Allah shine ladar da ya kamata a baiwa mutum ba za a bashi ba to kuma shi Allah subhanahu wataala shine adili wanda san sifa ce ta Allah al-adl Allah adili ne ya sifantu da sifa ta adalci gabanin Allah ya roshe aikinsu sai da ya faɗa musu cewa duk wanda ya yi kafirci to in ya je gaban Allah baya da ladar aiki aiki da aiwatar shi yasa akwai bukatar mutum ya zamanto da cikakken imani a rayuwa kana ya aiwatar da aiki malamai suka ce idan muka bibi alkur'ani mai girma duk inda Allah zai faɗi aikin kwarai to kafin Allah ya kawo aikin kwarai sai ya kawo imani duk inda Allah yake bayanin yin aikin kwarai to kafin Allah ya ambaci aikin kwarai sai Allah ya ambaci imani misali guda ɗaya ya ishe mu mu masalta da shi suratul asr Allah ce wal asri innal insana lafi khusrin sai ce illa alladhina amanu wa amilus salihat shine muhallin shahid Allah ce wal asr ina rantsuwa da zamani ko ina rantsuwa da lokaci Allah ce innal insana tabbas mutum lafi khusrin yana cikin asara ubai subhanahu wata ce dukkanin al'umma tana cikin asara sai ya kebance wasu baya ce illal ladina amanu amma banda masu imani to miye imani da ake da bukata anan jama'a kullum malamai na fada wannan imani shine ka cika rukunnan imani guda shida domin gun malaman hadisi idan ka ce al-iman shine an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره wannan shine imani to in ka samu wannan da gasken gasken ba da da wasa ba imani na gaske to ka dauki sharadin da Allah zai karba maka aikin ka to bayan an yi imani sai aikin kware ya biyo bayan sai ce illal ladina amanu wa amilus salihat ashe aikin kwarai babu imani aikin kwarai ba imani kamar mutum ne ya saka babbar riga a garan gugu bai saka in ciki ba ubaja aikin kware babu imani kamar mutum ne ya saka babbar riga baya da yan ciki to wannan shine misalinsa wanda yin aikin kware don babu imani a ciki babu lada to shi ne Allah ke cewa wallazi da kafaru wasu kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar rukunnan kafirci fata'asan lahum cetonsu katanye su halaka ta tabbata gare su saboda kafirci na jayo Allah ya mutum azaba sai ce bancin haka kuma wa adalla a'malahum aikin da suka aikata irin sadaka da suke yi irin ziyara da suke yi irin kula da masallaci ne kusan an yi lokacin da kafarai suna kula da masallacin Ka'aba to irin wannan ayyukan na alkhairi da kuma baiwa jari da mai mai karamin hali da yi wa mutane hanyoyi da yi wa mutane foraskin ne a sharuwa da gina mutane asibitin ne da ɗaukar ɗalibai a kai su yi karatu su zo su taimaka wa al'umma Allah ce wa adalla a amalan duk abin da suka aiwatar Allah ya lalata shi mana ba su da ladar wannan abu in kana son ka samu lada to ka shigo a cikin musulunci Allah ya datar da mu sai Allah ce aya ta gaba ذلك بأنهم كرهوا ما
Allah ce zalika bi annahum karihu ma anzalallah miye dalilin lalata aikin su sai Allah ce abinda ya jayo halaka gare su da kuma Allah yake karbar ayyukan da suka aikatar bi annahum karihu ma anzalallah su sun kyamaci abinda Allah ya samkar miye Allah ya samkar shi ne alqur'ani mai girma sun kyamaci alqur'ani mai girma me ya kyama su da alkur'ani mai girma kyamar alkur'ani mai girma shine mutum ya ki imani da shi na farin rishin yin imani da alkur'ani kyamar alkur'ani ce sannan kuma rishin yarda da abin da ke ciki na labarai misali sai mutum ya ce maka shi fa zilq misali zilqar ne da ake ta aka ta bada misalin sa a Qur'ani da Allah ya ambata misalin sa a kafi sai ai ba a taba yin wani mutum ba da ake cewa zulqar ne ko to kaga mutum ya kyamace alqur'ani ya kafircewa alqur'ani yana da cikin kafircewa alkur'ani mutum ya ki yarda da abin da ke ciki na labarai da kuma irin abin da zai zo nan gaba cewa in aka mutu za a tashi mutum akwai hisabi akwai mutane za su tashi ka annahum jaradun muntashar kamar faratar da aka aka tayar a ice akwai za a tashi tsirara akwai akwai auna ayyukan mutane akwai akwai ma'auni akwai sirati akwai aljanna akwai wuta to wannan abun da ba wanda ya gani ghaibiyat ne sai mutum ya kyamace su ya ki imani da su to ya kyamace su sannan kuma mutum ya ƙi karanta ya ƙi ƙoƙarin karanta ƙur'ani shi ma yamar alƙur'ani ne shi ya tsara cikin son alƙur'ani to kaso karatunsa sannan kuma da kuma aiki da abin da ke karantar duk abin da ƙur'ani ya ce a aiwatar to ka aiwatar duk abin da aka ce ƙur'ani ya ce ka bari to ka bari eh in ƙur'ani ya ce ka yi sallah to ka yi sallah ya ce a bar shan giya ka ka sha to wannan yana cikin imani da alƙur'ani mai girma sannan kuma hukunce-hukuncensa da ya ce a zartar wa al'umma to kakka kyamaci wannan abun misali ƙur'ani ne ta bada cewa idan mutum ya sata wasariku wasariƙatu fakta'u aidiyahuma ɓarawo namiji da ɓarauniya mace idan aka samu shaidu akan sun yi sata ubangiji ce a kace hannayensu sai ka ce a'a wannan hukuncin yayi tsauri to ka ka ka, ka kyamaci alqur'ani mai girma qur'ani ya ce idan mutun yayi zina az-zaniyatu waz-zani fajliduhum fajri kula wahidin minu mi'ata jalda kowanne ya masa bulala ɗari sai ka ce a wannan cin mutum cin mutum ne to ka tsayamaci alƙur'ani duk abin da ƙur'ani ya ce mutum ya aiwatar ko kuma in kai kaza za a yi maka za su ke gani kamar abin ya yi yauni da mutane wannan kafirci ne kin yarda da aya ɗaya a ƙur'ani daidai ke da ƙarfi ƙur'ani baki ɗaya kuma ƙaryata aya ɗaya a ƙur'ani ƙyamar alƙur'ani ne shi yasa duk abin da aka ce na ahkam na hukunce-hukunce wajibi ne sam'an wa ta'atan kajiya to Allah ce zalika bi annahum karihu ma anzalallah dalilin da yasa Allah ya musu hal ai azamtar da su ya halakar da su aka shahi labarin su da tarihi su a duniya karihu ma anzalallah sun kyamaci abin da Allah subhanahu wataala ya saukar shine alƙur'ani wannan ƙur'anin littafi ne da Allah ya sabkar wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a tsawon shekara 23 sai da Allah ya shekara ɗaya bayan ɗaya shekara 23 ana kawo annabin Allah annabi Muhammad al-Qur'ani sabkar farin da aka wa manzan Allah ko a cikin wannan wata ne mai tarin alkhairi da albarka watan Ramadana a wannan wata ne Allah ya tattaro alkur'ani jumlatan wahida aka saukar da shi a baitul izza daga baitul izza kuma aka shekara 23 ana sabkarwa manzon Allah shi ɗaya bayan ɗaya har zuwa an yi lokacin da aka janye wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ta kai kafaran maka suna tsokanar manzon Allah Allah ce wa duha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ubangijinka bai yi ban kwana daga kuma bai kyale ka ba Allah ya san da kai shi qur'ani Allah yana sabkarwa ne da mun qur'ani ba suka ce ya kashi kashi uku akwai abunda labarai ne na mutanen baya dan ya zamanto izina da wa'azi ga mutanen yanzu ko kun baita labarai da ake bayarwa na duk abinda zaka yi na zinibi to Allah ya ɗauko misalin wai suka irin wannan zunubin kuma ga irin abin da Allah ya masu don ya zama to darasi gare ka labari na bishu ne abin da zai zo nan gaba abin da bai faru ba ƙorani sai ba da labarinsa irin aljanna kaga yanzu kamar da za a je wa ya maliku da Allah ya ambata ba wanda ya gama wannan malikun ko wannan mala'ik ba wanda ya gansa amma sai Allah ya bada labarinsa to akwai abin da bai faru ba Allah ya bada labarinsa shi ma wajibi ne ka yi imani da shi sai kuma abu na ku shi ne idan wani wata mas'ala ta taso aka zo aka wa manzon Allah tambaya to sai Allah ya turo mala'ika da amsa wannan tambayar sai a faɗa wa manzon Allah gashi misali kafirai sun tambaye annabin Allah suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace za a yi tashin kiyama wace ce da wace ce suka ta fadan abur suka fada to wai idan aka zo kiyaman nan za a yi tashin ta su manya manyan duwatsun nan da muke gani manya manyan duwatsun nan a sahara to ya Allah za yi da su in dai kai annabin Allah ne to ya fa Allah za yi da su to shi da Allah ce manzo Allah wa yasalunaka anil jibali fa qul yasifuha rabbi nasfa fayaj'aluha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta Allah ce suna tambayar ka game da abin da ya shafi duwatsu ko ya zamu yi da duwatsun idan an tashi kiyama Allah ce ka ce mu da su fa qul ka ce da su kaga Allah ne ya ce manzon Allah ka fada wa kafire ga yadda Allah zai yi da su ubai subhanahu wataala zai narke su narkewa ya sheke su shekewa sai ya bar kasar ta koma libur ba ta tashi daidai ba ka ganin tudu ko rahi akan ta inji Allah subhanahu wataala to wannan haka alqur'ani yake to sun kyamaci abinda Allah ya kuma alqur'ani manzo Allah na alqur'ani sai Allah ya to fa ahbata a'malahum idan kuka lura wannan shine karo na hudu Allah ya to fa ahbata a'malahum Allah yana lalata aikinsu ashe ƙaryata alƙur'ani ko yana sa aikin mutum ya lalace ko da mutum yana sallah ko da mutum ya je aikin hajji ko da mutum ya yi umara ko da mutum ya gina gidan marayu ko da mutum ya gina masallaci idan ya kyamaci alƙur'ani ta duk abin da ya aiwatar aikinsa ya lalace wajibi ne musulmi ya yi imani da alƙur'ani wajibi ne ka yi imani da alƙur'ani ka yarda cewa ƙur'ani fa daga Allah ne ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya yunus kenan ko abinda aka yi min wahayi nake biya shi qur'anin gaba daya nazala bihi ruhul amin mala'ika ya kawo manzon Allah shi to tunda haka ne wajibi ne ka yarda cewa dukkanin harufan qur'ani tun daga farkon fatiha suratul fatihatul kitabi zawa min al-jinnati wan nas dukkanin su daga Allah ne hurufan wa ma'ana harufansa gaba ɗaya daga Allah ne kuma ma'anar ƙur'anin daga wane daga Allah subhanahu wa ta'ala ne sannan kuma wajibi ne ka yi aiki da duk abin da ƙur'ani ya umarce ka wajibi ne ba fa shawara ba ce dole tilas ka yi kuma wajibi ne ka bar duk abin da ƙur'ani ya ce ka bari ba fa shawara ba ce tilas ne dole ka bari sannan kuma wajibi ne ka yarda da abin da Allah ya zartar wa duk wanda ya yi laifi ka wa'ati zalkur ba haƙa duk mai haƙi ka ba shi haƙinsa wajibi ne kai wannan idan kuma ka ƙi to ka ƙyamuci ƙur'ani to kuma ya ka ƙyamuci ƙur'ani to aikin ɗan annabi adam ya lalace Allah ya tsare mu Allah ce fa ahbata a'malahum sai Allah ya lalata ya tafi yadda ladar kafirai me dalilin saboda sun kyamaci alkur'ani mai girma Allah ya kare mu sai Allah ya ci aya ta gaba Allah ya ce afalam yasiru fil ard shin yanzu ashe su kafaran maka mushrikai masu bautar gumaka ba za su yi tafiya a cikin doron ƙasa ba fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim su lura su sanya hankali da fa'inta su gano irin yadda Allah yawa mutar su gabace su ashe gabanin ayi mutanen maka an yi wasu al'umma wa'annan mutanen sun karyata Allah subhanahu wataala to kuma dammara Allahu alaihim shi Allah subhanahu wataala sai ya darkake wa'annan mutanen wannan ayar Allah yana jan hankalin mutanen Makka ne ji malamai akan cewa kafin a turo annabi Muhammad to an yi wasu annabawa a duniya kafin annabi Muhammad ya zo da annabtaka an yi wasu annabawan a duniya da an suka ƙaryata da aka ƙaryata wa'annan annabawan to sai Allah ya nashi al'amari to shi ne sai Allah yake jan hankalin mutane maka don su shiga cikin tete kawunansu Allah ce afalam ya siru fil ard ashe yanzu ku kafira maka ba za ku yi tafiya ba a cikin doron ƙasa kalmar ya siru fil ard malamai suka ce musamman mustapha al'adwi alaihi rahmatullahi ta'ala ya ce da Allah ce afalam ya siru fil ard asiru fil ard ya ce malamai sun yi maganganu guda biyu a kai da farin shi ne mutum ya doki mota ko jirgi ko jakinsa ya hau ya yi yawon duniya ya je ya gano duniya kasan yawon duniya a kudar sai a ciki yana sanya mutum ya waye shi za ga mafiya yawan malama suka fita daga garinsu suka tafi garuruwa za ga su sun waye ɗan kasuwan da ya bar garinsu ya je wani wurin ya zagayo za ka sai shi wayayye ne hatta dan bokon da bai tsaya ba a ƙasa ya dan fita dan zagayo in ya dace gaske ya waye imamu shafi yake cewa tagharrab anil awtan fi talab al ula wa safir fa fil asfari khams fawaid tafarruj hammin wa iktisabu ma'ishatun wa iktisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin yace tagharrab anil awtan ka dan matsa daga garinka ka je wani ƙasa ka dan matsa daga garinka ka je wani gari ya ce ka je ka nemo fawa'il ka je ka nemo darasi da ilimin zamantakewar rayuwar duniya ya ce fafil asfari hamsu fawa'id cikin yin balagoro mutum ya kama hanya ya shiga mota ko jirgi ko abin hawa ya dan bar garinsu ya matsa ya ce akwai fa'ida guda biyar mutum zai moru da ilmuka guda biyar ya ce na fari tafaruju hammin kuranye damuwa duk damuwarka da bakin cikinka da abin da kake da shi na ciki to kana barin garinka in ka je wani gari sai ka ga wannan abu Allah ya tafi maka da shi misali guda a Qur'ani annabi Musa alayhi salatu wassalam lokacin da ke kasar Misra kafin ya je ya ya bar ya bar Misra ya ya je garin garin Shu'aib cikin damuwa yake Fir'auna ya sanya a nemo annabi Musa ya sanya askarawa cewa duk inda aka ga annabi Musa aka Musa wani ya gamu da annabi musa ya bashi labarin cewa fa an sanya sammacin kama ka da aka ina maka nasiha ka bar garin sai annabi musa ya bar gari sai kama hanya ya tai kasar madiyan yana zuwa madiyan sai ya zo daidai rijiyar garin sai ya zauna da ya zo ya kwanta ga na farko gashi bako gashi bai da kodala kuma gashi yana jin yunwa kuma bai san kowa ba a garin kawai sai ya kwanta ya tsarabi inni lima an zarta ilayya min khairin faqir yana kwance a yana zaune sai ya ga ya hango rijiyar al'umma tana shayarwa sai ga wasu mata daga gefe guda biyu suna kare dukiyarsu kar su shiga cikin dukiyar bayin Allah kuma mata ne aikin da maza ke yi da al'ummar ta watse to da mun ka'ida aka ce wannan rijiyar duk wanda ya shayar da dabbobinsa sai ya liƙe rijiyar sai zai tafi to a rijiyar akwai wani dutse a je wasu malaman tafsiri wannan dutsen sai mutum na cin abinci zai gudda shi usba ke gudda shi mutane jama'a ke doke wannan dutsen annabi musa da ya hangayo mata saboda kasan musulunci ya girma diya mace ya ce ma haɗu kuma miye labarin ku ya aka yi ku duk maza na shayarwa ku ku zo mata a gindin rijiya suka ce ai kaji mu mun kasance iya ne ga wani mutum dattizo kuma baya da iya maza larura ta sanya muka zo nan da mu sha da dabbobin kuma ba ma cuɗanya da maza a tarbiyyar da babanmu ya ba mu bai haɗa mu bai koya mana cuɗuwa da maza ba a tarbiyyar da aka ba su a gida ba sa mu'amala da maza da aka shi suke ɗan komawa gehe sai annabi Musa ya shayar musu da wannan dabbobin sai suka kora suka tafi suna tsawwa suka yi baban su labarin cewa ga fa abin da ya faru da su an samu wani namiji jarumi mai aminci da kuma kwarjini da kaza da kaza ga irin abin da ya faru da su ga irin gudunmuwa da ya ba su suka ce kai abin da muke da bukata ba inda hali ista'ajirhu inna khayra man ista'ajarta alqawiyul amin muhallin shahid ƙarshe da annabi musa aka kira sa ya zo to duk damuwarsa ta misira sai ya manta gaba ɗaya malam saboda ya ji daɗin garin madiyan sai da shekara goma cikin garin kaga tafarru jihammin kenan ko duk damuwar ta tafi har da bonus ya samu ga matar aure aka basa gashi kuma gashi da jari ga sana'a ya samu ta kiyo ga matar aure ya samu kuma ga gida an bashi masauki ai riga an masa gata kaga cikin amfanin tafiya kenan ko da yake da ya ce tafarju hamin waqti sabu ma'isha abinda zaka ci ba zai gagare ka ba zaka samu abinda zaka ci sai ce kuma wa ilmun kuma zaka dauko ilimi na rayuwa ka gano duk wani zahirin ka da sai ka wanda yake zahirai duk tausayin ka sai ka wanda yake tausayi duk bakin ranka sai ka wanda yake muni a rayuwa wa ilmun kenan kuma za ka ga duk kirkin ka sai kaga wallahi wanda ya yi ka kirki a rayuwa duk cin mutuncinka da tambadar mutum sai ga wanda ya yi shi sannan kuma wa adabu za ka dukula dubba da daban-daban kaga cuɗanya alaƙa da mutane daban-daban sai ta kuma wasu hubati majidin da kuma abota da mutanen kirki Allah ya dace da mu to shine al-imamu adam yake cewa abin da ana ce awalam ya siru fil ardi ana nihin su doki mota ko jirgi su hau su taka su yi yawon duniya su je kasashe su gano da idansu ya ce zance na biyu shi ne kuma a awalam ya siru fil ardi shin ba za su yi yawo a cikin ƙasa ba ta hanyar tunani su zuba tunani su auna su ɗoko al'umma daban-daban da suka wa Allah laifi kuma da irin abin da Allah ya musu misali sai mutum ya roƙo mutanen annabi shu'aib misali ka roƙi mutanen annabi shu'aib miye laihinsu su ba babbar musibar da Allah ya jarrabe su da ta shine tauye ma'auni tauye ma'auni suke yi sai ka ji yanzu ba a tauye ma'auni ana taurewa to ya Allah ya yi musu to shine Allah yake ne da awalam yasiru fil ardi kai tunani mutanen annabi lulluwa da suke yi Allah ya juye ƙasa da su ga fir'auna mai mulki ne ga shi duka fisons mondial da ake samu a rayuwa Allah ya basa ga ga kudi Allah ya basa ga mulki Allah ya basa ga sojoji Allah ya basa duk wani abu na rayuwa Allah ya danka masa amma kuma da yewa Allah ta waye kadibi irin yadda Allah ya masa kadibi karuna irin yadda ya faru da shi bai kudi ne abinda ake cewa kudi babban ɗan kasuwa ne da kudin samaran amma ka dibi irin yadda Allah ya masa to irin wannan tunanin sai ga a ashe kenan duk wanda ya irin wannan laifin ga yadda Allah yake masa ko sai zaman to izina gare ka shi da afalan awalam yasir afalam yasiru fil ard shin ba za su yi tafiya ba da tunanin su su yi tunani su da tunanin su fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga irin al'ummar da ta gabace su irin yadda Allah ya musu da suka kafirce wa Allah subhanahu wataala ya ne ƙarshen al'amarinsu domin malam ba farko bane ake duba ƙarshe eh ba farkon ba al'amari malam ƙarshe shi yasa ka ta fata ka ta roƙon Allah ya sa kai kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe sai Allah ce dammarallahu alaihim kai da jin kalmar dammara ka san an yi aiki anan da jin kalmar dammara fi'ili madi kuma fi'ili sulasi mazidi bittadi'if dammara ala zane fa'ala Allah ce dam ai ahlakahumullah Allah ya halakar da su ashe ka'ida ce ta Allah in ji malamai idan Allah ya turo annabawa suka yi wa'azi ba a ji ba to abin da ke biyowa shine azabar Allah subhanahu wataala sai Allah ce walil kafirina amsaluha su kafiran maka da suka wa Allah tawaye su ji da kyau inji Allah walil kafirina amsaluha ko duk wani kafiri a duniya idan bai shiga taitayin kansa ba idan bai dawo a tafarkin Allah ba idan bai yi imani da manzon Allah ba to amsaluha irin yadda Allah ya ma wa'ance ne irin haka Allah zai masa jama'a mun fahimta shi ne walil kafirina amsaluha kwatankwacin abinda Allah ya ma wa'ancan na azaba domin duk abin da ake takama da shi sun fi kudi ne ko so sun fi mulki ne sun fi ƙarfi da na jiki Allah ce fa amma adu ga adaka dibi ada su suke mana shaddu min na kuwa to suke waiwa ya fi mu ƙarfi tinkawon su da ƙarfi suke tinkawo Allah ce awalam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa yanzu su ba su da hankali ba su gane cewa ba Allah da ya halice su ya fi su ƙari duk abin da ke takama da shi to an yi wanda sun fika wannan abu ko wallahi su shude shi yasa yanzu ba wani abu da za ka yi a duniya na ba da mamaki wallahi babu ba wani abu da mutum zai yi a duniya na zancen hankali na mamaki duk abin da za ka yi a duniya an riga malam an kayar kawai in imani ne ko wallahi masu imanin gasken sun tafi kai da jin kana jin su abubakar siddiq su mardan khattab su usman su ali to ka san an yi mazaje a nan in kuma rashin kunya ce za ka yi to tsagerancin ka baka irin abin da abu jahal yi wallahi duk abinka ba za ka yi abin da otu bin rabi'a yi ba kai ka san abin da zai sa annabi ya tsayu yana addu'a yana cewa Allah ka halakar da otu ba to ka san ba karamin al'amari bane ba karamin al'amari bane duk abin da mutum zashi na sabon Allah ya zuba a fa duniya a riga an kare sai dai mutum kawai ya yi tikaji ya kwaikwayo amma wallahi an kare shi to Allah ce walil kafirina amsaluha su kabarai da wasu bi Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya kafirci to yana da kwatankwacin irin abin da suka wa aka wa wa'ancan kafirai shine mi halakarwa da Allah subhanahu wataala yake Allah ya tsare mu sai Allah ya ce aya ta gaba Allah ya ce zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum malai suka ce akwai alaka tsakanin wannan ayar ta gabanta ayar nan ta ayar nan da Allah ke cewa damarallahu alaihi wal kafirin amsalu ay amsaluha tana da alaka da ayar ta baya gare ta me alakar kalmar da Allah ya amfani yace na ayi ayi tafiya a doron kasa malai suka ce amfanin ko manufar yin tahiya a doron kasa ko tunani a doron kasa abubuwa ne guda guda hudu abinda ke guda uku afwan abin da ke sa a yi a yi bulaguro ko ta tunani ko ta mota guda uku guda uku ne abu na farin al'itibaru wal'iza mutum ya ɗauko wa'azi ya kuma hankalta ka ɗauki wa'azi da kuma hankalta in kana kana ji da masarautar garin ku ko to in ka tafi wata ƙasa sai ka tarar da masarautar ku bata kai wani ɗakin mai gadon wata masarauta ba in kana je cewa shugaban ku shugaba ne ko to in ka je wata kasar sai ka iske bai wuce dan gari ba a wata kasa eh darasi ne yanzu misali yanzu misali ka dauki misalin garin maka duk mulkin mutum duk kudin sa duk matsayin sa a duniya in ya je aikin haji sai ya tube ya bar tufafin sa wannan ba wa'azi bane inna fi zalika la'ibra kaga sarki guda daya fa wanda kullun cikin manyan riguna yake da rawani amma yana zuwa aikin haji dole sa sai ya cire shugaban kasa guda yana zuwa dole sai ya cire kowa ya kai in ka je sai ka cire tufafinka daga kai sai wannan farin kyallan guda bi ka daura Allah yana karantar da ke shi Allah shi ne Allah kai ba kowa bane wallahi jama'a mun gane karatun kaga tafiya ce amma akwai wa'azi a cikin ta kana tafiya duk abunka baka baka rage gashin kanka zaka bar gashin kanka ne bude eh zaka bar gashin kanka bude dan Allah ya bada maka cewa babu wani mai matsayi in ba shi ba duk wanda ke na aro aka basa kuma kai kana zuwa ka san Saudiya tafi karfin ka wallahi duk kake takama da mulki in kaga shi nasu wallahi sai kaga dole ka sallama don duzo maka nan sarki ka tsaye cikin awamu za ka yi tsawafi amma duba sarkin maka yi to zai yi tsawafi dole sai an tattare masa fa tarewa ake yi tafiya a doron ƙasa tana samu cikin ya ɗauki darasi da ilimi wannan a ƙur'ani ya tabbatar da irin wannan Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli alqura aw afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wala darul akhirati khayrul lil ladina taqu afala taqilun Allah ya ce wa ma arsalna min qablika da dai musu Allah ba mu aiko gabanin kai annabi Muhammad ba illa rijalan face duk wanda zamu turo annabawan zamu ke turo babu annabi mace duk wani annabi da Allah yake turowa namiji ne inji Allah sai Allah ce nuhi ilaihim musu Allah muna musu wahayi ta hanyar turo mala'ika min ahlil qura daga mutanen alqaryu sai Allah ce wai afalin yasiru yanzu su mutanen maka ba za su bar garin maka ba su yi bulaguro su tafi fil ardi su je a cikin ƙasa fa yanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim su ga ƙarshen muta suka gabace su suka butulce wa Allah iri yadda Allah ya yi musu sai Allah ce kai ku ji da kyau wala darul akhirah gidan alkiyama gidan lahira khairul lillazina taqaw shine mafi alkhairi da masu jin tsoron Allah salati afala taqilun ashi ba ku hankaltuwa eh afadir Allah subhanahu wataala ya maimaita irin wannan maganar Allah ce awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wama kana Allah liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira Allah ce shin ba za su yi bulaguro ba a cikin doron ƙasa ko ta hanyar tafiya a mota ko ta jirgi ko kuma ta tafin tunani su lura da irin yadda Allah ya azautar da kafirai su gabace su kuma sun fi su ƙarfi sun fi su duk abin da ake takama da shi tsara cewa ma kana Allah li yu'jizahu min shay ba fa wani abu da ya gagari Allah idan kaga mutum ne yana rishin kunya a doran ƙasa Allah ne ya kale sa wallahi kale sa Allah yi amma fa ba dan ya gagari Allah bane ba wani bandit da yake dokar makami yana kashe bayin Allah ka kare kuma Allah ya kai abin nan kai ya ce ya ce ya gagari Allah ne a'a Allah ya zura masa ido ne radda Allah ya waiwaisa wallahi sai ya gane babban gabas take idan da Allah ya waiwayo sa sai ya gane bai da hankali sai Allah yake cewa innahu kana aliman qadira shi Allah masani ne ko mai kaddarawa ne abu na biyu jama'a cikin amfanin tahiya shine at-ta'ammulu fil khalqi wal ba'th yin bulagoro yana sa mutun ya gano yayi zurfata tunani ta hanyar halittar Allah da kuma tashin kiyama yin bulaguro yana tabbatar da tashin kiyama da kuma halittar Allah subhanahu wataala a suratul ankabut Allah yake cewa awalam yaro kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'iduhu inna fi dhalika inna dhalika 'ala Allah yasir qul siru fil ardi fanzuru kayfa bada'a al-khalqa thumma Allahu yunshi'u an-nash'ata al-akhirah inna Allah 'ala kulli shay'in qadir Allah ce shin ba za su gani ba yadda Allah yake sabbatar da halitta yadda Allah yake kirkira halittunsa sannan kuma Allah ya mayar da su kabar garin ka kani bi yanzu bulaguro a jirgi ko a mota mutum ba a iska yake tafiya ba a iska mutum yake tafiya wannan ba akwai darasi ba a ciki Allah ce to sannan kuma ya duba iri yadda Allah ya soma halitta sannan kuma kana Allah in ya tashi ya tago su tadarwa ta daban kuma Allah ya iya abu na ƙarshe da cikin manufofin tafiya a ƙur'ani shi ne neman arziki ana yin tafiya don neman arziki Allah ce huwa lari ja'ala lakumul arda zalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi sai ce wa ilayhin nushur shi Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa horarriya kaga babu wata gwamnati da ta kera kankanta kasa ko akwai ba wani minista da ake cewa wannan sai da a ce ministan ku- mis- mis- ministan gine-gine amma ban da kasafan don kasa ta Allah ce innal arda lillahi kasa ta Allah ce ba wanda ya bada gudunmuwa Allah ya halice ta to Allah ya cewa shine wanda ya hore muku kasa ya sanya ta zalulan horarriya Allah ya hore maka ita ba fa inda zaka je ta ce ba ba- ba ta yarda ba baka taba jin an ce gasar kasa tana tawaye ba tana gare ku kun taba jin an ce kasa tana gare ku a ce kasar wuri ga zaka ce to manoma mu saboda kuna ma Allah kaza da kaza da haka wannan shekarar babu babu abinci a hanya ce su ce ba a biya ba baka taba ji ba sai dai kan don ya hana ka wucewa amma wallahi ba dai kasar ba eh duk wanda gendarme sun hana ka wucewa amma ita kasar ka da'a take wa Allah saboda Allah ya halice ta ne dan kai sallaci kuma wa kulu min rizqihi ku ci daga arzikin Allah ku je ku nemi arzikin Allah subhanahu wataala a ƙarshe kuma ga Allah subhanahu wataala za mu koma to sai Allah ya ce zalika bi anna Allah zalika bi anna Allah maula alladhina amanu shi Allah shi ne majibincin lamarin masu imani duk mai imani Allah ke jibintar lamarin sa to me jibintar lamarin Allah ga masu imani Allah subhanahu wataala ai shine wanda yake taimakon su da Allah ce maulan ladina amanu Allah shine wanda yake taimakon su kuma yake ba su nasara jama'a mun fahimta idan Allah ya taimake ka to ka ka dace a duniya Allah ka taimake mu baki daya to Allah ce shine maulan ladina amanu masu imani Allah yake jibintan lamarin su jibintan lamarin Allah kuma shine Allah ya taimake su Allah subhanahu wataala ya kuma ba su nasara ya ya tsare su da dukkanin abin suke jima tsoro shine Allah ya tsare mutum to Allah ce zalika bi annal ladina sakama wancan abin da yasa aka yi ma mutanen can azaba su kafirai da kuma Allah ya halakar da su saboda shi Allah shine yake jibinta lamarin bayinsa masu imani in ka zamanto mai imani to kana karkashin kulawar Allah subhanahu wataala to wani zai ce a kenan kafiri baya cikin kulawar Allah a kafin yana cikin kulawar Allah amma taimakon Allah ba ne baya samu Allah baya jibinta lamarin sai Allah ya bashi da dubarinsa sai ta wahala shi yasa ka'ida ta Allah Allah bai taba halittar mutum don ya wahala ba inji malamai ba fa wanda Allah ya halitta don ya wahala a duniya suka ce in kaga mutum yana wahala shi ya ja ma kansa dalili Allah ce ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum jama'a mun fahimta Allah ya dace da mu to Allah ce annallaha maulal ladhi annallaha maulal ladina amanu shi Allah shine majibincin lamarin masu imani Allah ka jibinci al'amuran wa annal kafirina la mulalahum su kuma kafirai ba su da wanda yake taimakon su balantana in wani abu ya zo na musiba da jarrabawa ya tunkuɗe musu shi amma mai imani idan wani abu ya tinkare sa sai ya faɗa wa Allah sai Allah ya tsaye masa wannan abun ko tun bai zo ma saboda imaninsa sai Allah ya tsaye sa da wannan abun yanzu misali irin yakin da aka je ghazatul ahzab yakin ahzab da aka je kafirai ne suka tinkaro garin maka garin madina hankalin sahabbai ya tashi sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tara sahabbai aka yi mitinkin gaggawa ya za a tinkari al'amari sai ɗaya daga cikinsu sai bai wa manzan Allah shawara salman al-farisi cewa annabin Allah ka a gina ramu ta yadda kafiran mu kewaye madina da ramu ba sa iya tsallakowa daga ramun kuma za mu iya kai musu farmaki ko kun fahimta a gina rame manyan rame gehen gari ta da doki in ya zo ba zai tsallaka ba haka sannan kuma daga cikin wannan ramin za mu iya kai farmaki wa kafirai aka ɗauki shawarar salman aka je aka aiwatar gashi kuma ana tsananin sanyi kuma ga iska ga kafirai sun taho sun nufato garin madina manzala ya tura ɗan leƙen asiri ga abin da zai dan ya ga abin da ke faruwa a ƙarshe da yake da zuciya dai suke yi suna cikakken imani da yaƙini malam kawai iska sai kora su wannan sanyin da ake da wannan iskar sai suka firkir suka tsorta sai kowa taimaka suka bar wannan abun sai ga ganima Allah ya koro manzon Allah an ta yaƙi amma ba a buga ba ga duk kawai fai ita zaka kawai aka tattaro dukiya kuma aka dawo to kaga in Allah ya jibinci al'amarin ka baka wahala to Allah ka jibinci al'amarin mu sai Allah ce aya ta gaba inna Allah إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من من الأنهار والذين كفروا والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم Allah ya ce inna Allah yudkhilul ladina amanu tabbas Allah subhanahu wataala yana shigar da masu imani Allah ka sanya mu a ciki wa amilus salihat bayan sun yi imani suka biye wa imani da aikin kwarai kun dai ji bayan imani sai kai aiki kaga ce a'a kai imani kuma babu aiki a'a dole sai ka aiwatar da aiki kuma aiki zamanto a- a- salih aikin kwarai miyayen kwarai shi ne duk abinda Allah yake so duk abinda Allah ya yarda ka yi to amalu salih ne to Allah yana shigar da masu imani masu nagartaccen ayyuka jannatin ai cikin wasu gonakai tajrimin tahtiha al-anhar koramai na gudana a ƙarƙashin wannan wannan gonakan Allah ya hore ruwa kala da kala ƙarƙashin wannan gonakan suna tafiya wallahi malam ba abin da ya kai aljanna dadi eh ba abin da ya kai aljanna dadi to Allah yana shigar da masu imani Allah ka shigar da mu to me yana ne shigar da su aljannan shine wannan imani da aikin kwarai imani da aikin kwarai na cikin abin da ke sanya Allah ya shigar da mutum aljanna innal ladina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula Allah ce tabbasu suka yi imani da Allah subhanahu ta'ala suka aiwatar da aiki nagartacce to Allah ya tabbatar musu da gidan aljanna a matsayin masauki amma kuma bayan imani bayan aikin kware malam sai an samu tawfikin Allah subhanahu ta'ala shine Allah yayi maka gamdatar yayi maka goma ta arzikin wannan Allah kai mun da shi annabi Muhammad yace ba wani mutum da zai shiga aljanna dalilin aikinsa ba wani mutum da zai shiga aljanna bisa dalilin aikin da ya aiwatar sai Allah ya lullube su da rahamarsa suka ce ya manzan Allah har kai ya ce har ni sai Allah ya lullube da rahamarsa a shekar mutum ya tsaya kawai cewa ya yi bazan cewa imani su da aikinsa zai sashi aljanna a'a to bayan ka yi imani ka aikata aiki na kwarai to kuma ka biye wa Allah da zato na kirki e ka dinga wa Allah zato na kwarai ka roki Allah taufiki da sabati Allah ka taimake mu to Allah ce zai shigar da su aljanna wannan ayar ta maimaita irin ta kusan su uku ne su irin su cikin Qur'ani su uku ne kala uku ne wannan ayar inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin ta maimaita irin haka su uku a Qur'ani wanda ce ta farin a suratul hajj Allah ya maimaita guda biyu Allah ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihat jannatin tajri min tahtiha al-anhar sai ce inna Allah yaf'alu ma yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama har yau a hajji Allah ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a sai ce wa libasuhum fiha harir Allah yana shigar da masu imani kai Allah yana shigar da masu imani ashe tafiya shigar wannan fa akwai magana fa a cikin malam shigar da masu imani aljanna ba karamin al'amari bane Allah ya samu dace da aljanna Allah kai muna arziki da shiga aljanna to Allah yana shigar da masu imani aljanna bayan imani kuma suka yi aikin kwarai suka yi sallah suka yi azumi suka yi aikin haji suka yi umara suka taimaka wa bayin Allah suka karanta Qur'ani suka zamanto zuciya su babu keta da hasada da bakin ciki suka so mutane alkhairai shi ma ka aikin kwarai ne to Allah ta jannati musu gonakai تجري من تحتها من تحتها الانهار ورمينا غدانا كركشين يحلون فيها من اساور التي زاي مسو ادو da wasu ƴan warwaro wasu ƴan munduwa min asawir wasu ƴan munduwa min zahabin na azurfa wata munduwa ce Allah ke sanya wa ƴan aljanna ta azurfa sai Allah ce wa lu'lu'a kuma an yi ta ne da diamond an yi wannan abun da diamond sai ce kai wali basuhum fiha harir wali basuhum tufafin ɗan aljanna Allah ce hariri ne alharir wanda ko can da in kaga mutum da alharir to babban mutum ne to Allah ce wannan shine tufafin su Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu dace da aljanna sai Allah ce walladina kafaru amma wasu ka kafirce wa Allah subhanahu wataala wasu imani da Allah ba ya'kuluna suna ci kama ta'kulul an'am irin yadda dabbobi suke cin abinci to me Allah yake ni da wannan ayar wallazina kafaru ya'kuluna kama ta'kulul an'am wallazina kafaru yatamatta'una suna jin dadi suna morewa wa ya'kulu kuma suna cin abinci kama ta'kulul an'am irin yadda dabbobi suke cin abinci al-imam al-qurtubi alayhi rahmatullahi ta'ala yace ba shakka wannan ayar da Allah ce wallazina kafaru yatamatta'una kafare suna jin dadi ai da mun duniyar gaba ɗaya dan jin dadi ne haka ne duka duniyar gaba ɗaya ɗan jin daɗi ne ba wani jin daɗin a duniya don duk abu da ka taka a duniya su wataran sai an waye gari ba ka jin daɗi sai an waye gari kana da matsala na wani aka ce an tambaye wani bawan Allah shi miye matsalarsa a duniya ana gaya muku miye aka tambaye shi wai miye matsalarsa a duniya sai ce shi babban matsalarsa babban matsalarsa a duniya bai san matsala ba a duniya shi babban matsalarsa to bai taba shiga cikin matsala ba shi bai taba shiga cikin matsala ba to wannan shine matsalarsa a duniya shi gani shi bai taba shiga cikin damuwa ba kare shi ma wannan matsala ce ai ko wannan matsala ce Allah ya rufa mana asiri to duniya gaba ɗaya dan jin daɗi ne duka duniyar gaba ɗaya dan jin daɗi ne dan guri bai kare wa dan annabi adam tun mutum da abin da yake gurata a rayuwarsa Allah ya samu wange lafiya to Allah yake cewa ai kafirai a duniya su ba su da wani damuwa face kawai su dan more dan morewa suke kuma su dan ji dadi kawai damuwar kafirai kullun cikin su shi kafiri kullun cikin sa da kuma kawai mace ya kwanta da shi kawai bai da wata komai kawai ya ci abinci ya kwanciyar aure shikenan kawai ya manta me yasa yazo duniya kafirai ke manta sifa ce ta kafirai mutum ya manta don mi Allah ya halice sa su kawai bukatar su ci abinci su sha abun sha a ci abinci abin da yake gina jiki a zaman fanka-fanka amma babu espirikin bauta wa Allah babu imani ba a sallah ba yanzu fa nan bagarin fa amala akwai mutane da dama za ga su cikin manya-manyan mozoci amma wallahi sallah bata dame su ba sallah bata dame su ba akwai da fa yanzu azumin da kukin ana sai ko wallahi alazim akwai da shi baya ma fa azumi zaka gansa kawai ya malan ka gashi ya sha tsami sakaran banza kawai malan Allah ya rufa mana asiri to kaga wannan ai ya sifatu da sifata wa takaburai walladina kafaru yatamatta'una suna jin dadi za a gina gida mai kyau a shiga mota ta alfarma a sa tufafi na alfarma a ci abinda ake so a sha abinda ake sha amma ƙarshe wannaru mathwal lahu wuta ce mu kuma su Allah ya kare mu al-imam al-tantawi alaihi rahmatullahi ta'ala yace yatamatta'una wa yantafi'una bi malazid dunya ayyaman qalila suna dan jin dadi suna dan more rayuwar nan ɗan kwanaki kadan ne sai ce kuma babu wani abu suke aikata ma Allah subhanahu wa ta'ala al'imamul ƙurtubi yake cewa shi mai imani a duniya ya ta yana zuri yake yana taka ta tsara duniya bai zure ma duniyan nan gaba daya shi kuma munafiki ya ta zayyana kullum yana kawata aiki sani don a cewa na ya iya shi kuma kafiri ya tamatta guri shi kawai da a ji daɗi kullum dai a ji daɗi shi yasa kawai shinkafa na hawa sai ka kawai munafikai sun fi kowa damuwa saboda ai ba bukata bacin abincin bautar Allah ta saka zo duniya ko kun fahimta za a wuni bai sallah bai damu ba zai a wuni bai yazi bai damu ba amma ana matsalar abinci to an shiga damuwa an shiga tashin hankali al-imam al-alusi alaihi rahmatullahi ta'ala yace kai da Allah ya ce wallazi na kafaru ya tamatta'una suna jin daɗi ko ya ce ai kamar sun gafala sun manta dalilin da ya sa Allah ya halice su shi ne a kaɗaita Allah da bauta to Allah yake cewa wannaru masu wallahun kuma duk da haka wa ya akulu na kamata akulu an'am suna cin abinci ma'ana ba sa tantancewa abinda suke ci halal ne ko haram su ne abin da shigo shi za su ci shi yasa daga cikin abin da ke taimaka wa mutum a rayuwa ko ya zamanto ka tsaftace hanyar ci abincin ka kakkai daga ci haramun kada ka yarda malaka ci haramun haramun tana da illoli da dama a rayuwa na daga cikin illar haramun kai addu'a Allah baya karba duk mutum mai cin haram ko ya roki Allah Allah baya karba duk mutum mai cin haramun ko ya roki Allah Allah baya karba kai akwai wani sirri in ji malamai a cikin cin halal suka ce ka gwada ka gani mujarrabu ne in ji malamai ka je ka yi kwadago ka nemo kudin halal kudinka na halal ka ci abincinka da shi to ka roƙi Allah ka yi tawassali da wannan halal suka ce wallahi Allah na biya maka bukatunka na rayuwa mutum ya nemi halalakinsa ya ci to in ya yi addu'a da ya tawassali da wannan halalakin ko to Allah yana karɓa masa misalin al'imamu shafi'i alaihi rahmatullahi ta'ala da gida abu hanifa lokacin da ya ci abinci da kyau ya yi kuma kwanta biye kiyamun lele ba wanda har ɗaya su ta ɗauko magana ya ce ya ci abincin ne da dama mai yawa saboda ya yi tawassali da abincin halal don ya nemi Allah ya biya masa bukatunsu na rayuwa to Allah ya biya wani bukatuncinmu na rayuwa Allah ce kuma wannan masu wallahun a ƙarshe dai in aka wanye kiyama to wuta ce makomasu Allah ya kare mu wuta ce Allah ya kare mu Allah ya tsare mu Allah subhanahu wataala ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da mun karanta kurakure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah subhanahu wataala ya sanya mu wanye lafiya bukatun mu na alkhairi Allah ya biya muna Allah ya biya mu bukatun mu na alkhairi wannan kasar ta mu Allah ya kara muna kwanciyar hankali zaman lafiya duk abin da muke ji ma tsoro Allah subhanahu wataala ya kare mu ɗan kasuwan mu Allah ya kara albarka da alkhairi a kasuwanci Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a wanye lafiya shugaban da mu da jami'an tsaron mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su ya kare mu da imanin su ya ƙara watan imani a zukatan mu baki daya wannan ramadanin da muke ciki Allah ya karba muna Allah ya sanya mu wanye lafiya ɗan uwa ajiya an bude gidauniya ta ta marayu ko wanda wannan gidauniyar ta fara aiki a cin jiya aka samu wani bawon Allah da ya bude gidauniyar da jika hamsin jiya an bude gidauniyar da jika hamsin kuma wasu bayan Allah sun kara jika talatin a kai haka daga yanzu gidauniyar ta so ma aiki insha Allah akwai lambobi da za a saka in Allah ya yarda wanda duk wanda tashi sanya wannan kudin to sai amfani da wannan hanyar ta mainita ko kuma amana ta don sanya wannan kudaden Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu mai bukatar lamba sai ga ya ga malam Ismail sai ya bashi lambobi insha Allah kuma nan daga ba za a ga lambobin suna yawo insha Allah haka daga yanzu an bude gidauniya kowa ya kokari kada ka yarda a barka eh kada ka yarda kada ka yarda a barka a baya Allah subhanahu wataala ya taimake mu wa bi hadal qadari kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh